الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نعمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين وعليكم السلام Allah da ikon shi ya sa su wuri mu nan masallaci na sabidul huda ga wanka yau da rana ce yau yau asabar wanda ta yi daidai da sha biyu da wata ramadan Allah ba mu ikon ta yi da wani zai kace أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم muna zance dai akan Qur'ani jiya muka ce ƙur'ani ko a cewa menene ƙur'ani ka ce ƙur'ani zancen Allah ne da ya faɗa wa jibril jibril kuma ya faɗa wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wa sahabbai sahabbai su kuma suka faɗa wa mutanen duniya haka tashi suka watsa daga nan ko ina ya tafi shi ake cewa Qur'ani shi ne wannan magana ce don mu tabbatar da mu san da wannan mu shaida magana Allah ce ba magana mutum ba ce wacce ta saba wa abin da Allah ya ce shi ne sai muka yi zancen alamciya sai muka yi zancen harfa daga harfa sai muka yi zancen littafi daga littafi sai muka yi zancen mummunai mummunai kuma daga mutum mummune da muka kare suwa shari'a ko suwa ya mummune masu tsoron Allah da aka zana su kuma sai aka yi zancen kafirai da kafirai a nan mawuka to yanzu abin da za mu ci gaba da shi ina ga shi ne zancen malamukai ita duniya mutanen duka mu ukuran ne a duniya mu uku ne da mummunai da kawurai na sai munafukai wannan kowanne kira yake kuma kowanne da mutane shi da cikin wani mummunai suna kiran mummunai yan wasu kawurai suna kiran kawurai yan wasu kuma munafukai su suna kiran yan wasu munafukai to sai muka ce jiya mun wara wai ma ta ba ba nan da zina yamshuna alal arda auna wai ba fada ba kuma na shahidu na kanu salama zama ƙarin mummunai amma ba mu da wannan gurin ba sai wani lokaci ya sai su kuma za ka zancen kafiran a nan daidai kafirai daga nan muka tsaya za mu tashi a gaba mu ga suwa ne ne munafukai kuma waye munafukai kuma mutum in shi munafuki ne da gajiya sun shi munafuki ne in kuma ba munafuki ba ne wata shi ba munafuki ne kowa san kai shi zawa kai shi shari'a kowa in zai gida zai shari'a da kan shakon ta yi relan ya ga shi munafiki ne ko kawo ne ko ko mumuni ne mutum ke yau ci gaba a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim
ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين
daga cikin mutane waɗanda muka zana mutanen uku wa'inda akwai su akwai za ka samu wani wannan nasu da cikin mutane za a samu wa mai ya ƙulu wanda yake cewa mai ya ƙulu ko mai من يقول آمنا بالله kun ga amfanin karatu da tafsiri ku ɗauki karatu na kaga da juɗi ya yake sa kenan a rika lura da shi iya karatun da yake faɗi kun ga yanzu wata juɗi ya sa mai ya ƙulu ka gane ko sai ce wa minan nasi shi qur'ani bai da zancen ciyawa ne riga ce ba wuya duk wanda za ta zama da shi sai mutum sai yi abin da ya ga dama ya abin shi ya kare to dai ba a ce ba wani kuma za a faɗi laifin shi amma ba a ce a wani Allah zai kwatanta kai da kanka ka gane kamar can da ce amma zuwa shayi هماز مشاء بنميم wannan مناع للخير معتد نسيم a waje ta ne رسل بعد ذلك زليم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلي عليه آياتنا قال أساطير الأولين kaga ai ba cewa ne amma shi mai kan ya sani da aka hudu mata ya gani da ni ake ya sani sai dai ya ce ya ga amma kan mashayin zuwa ne wai kyahuce da yahuce mai tafiya da ɗan nimimanci kuma ba مناع للخير معتد mai نسيم hana aikin alheri duk ba ya mun alheri sai hana motar mai tsallake a tasirin mai sabon Allah mutumin رسل بعد ذلك زنيم kullum mai katon ciki ba da zalika zamin bayan wannan mai kari a kunne zamin da suka ce fassara shi wani kari ne a kunne ana gane shi don sana'a zamin da ya ce to tun na yarda da duk abin da kuma da ya fi na yarda dukkan kawai ya ce abu ɗaya ne da ya fi shi ne bin yarda ba sai ya ce a ya ce zamin ɗin zamin yake ɗan gaba ya tafi shi ne bai yarda ba don me za su nuna haka ba ya je ya wasa takobi zai shiga takaba ya wasa takobin shi ya zo gurin uwar ya wasa a ce ko ta faɗi mai gobe shi ko ya kashe ko ya kashe ta ce a je a ji hankalinka mai da tak- mai da takobinka mai da takobinka ta mai da takobi ta ce baban naka ba namijin kirki ba ne bai da lafiya sai muka ɗan ciyawa mai mai ciyawa da shi shi ne baban ta ce ƙur'ani a faɗa da kai wani wannan kissa ce ga ta nan amma ana samun ta daga wannan isra'iliya yana yawa ta ruwa haka nan yana yawa ba ta ruwa an ce da ta amma dai amma dai mashayin suna neman manna'i da hayar da wutulun ba da zalika da wannan duka shi ne yace yaro da hali shi ne to kaga qur'ani bai yi wancan ya kawo suna sai ta aka su mu da hutun ko na سنسمه على الخرطوم sannu za mu mai alama a karan hanci hurtum karan hanci eh, asalin hurtum hancin giwa zafta hanci alama abin a badar kuma shar ya kai wannan mashi mashi ziyar a hanci za su gaba ya wuce hili ne ya tabbata hili da hili a rini ya ce wa minan nasu daga cikin mutane daga cikin mutane da ce bawa ne ana samun mai yabo da wanda yake cewa amanna billahi mu mu mun ba da gaskiya da Allah mun ba mun yarda da Allah mu da yawmul akhir to mun yarda da ranar lahira mun yarda da Allah mun yarda da ranar lahira to kakka zo ma mu yabo ne kakka zo shi raba yin shigan taka ce akwai su da yawa ko ina eh mu mun yarda da Allah ai sun yarda eh amma ko bai yarda ba mutum ya yarda kakka ne a baki ne kawai da cikin mutane ana samun su wani mu bai bai ne me ba su me suke yi ya ji mu يخادعون الله والذين آمنوا
suna suna yaudarar Allah aka ce su sun isa su yaudarar Allah ba sai sama ma a da wani bako wanda suna amalu da wanda suka ba da imani ya ce ma a da wani bako da suke yaudara bai za mu samu ya kawo nan su kuma su rubu su sani ba a suna yaudara addinin Allah suna ko fassar da kashin hakika nan suna yaudara Allah aka ce ai su ba su isa ba والذين آمنوا سنة يودر الدول بس كمان بس يا مؤمنين وما أدروا لما كوش يودر لما كوش يودر لما إلا أنفسهم كنس كمان ما شعورهم بس يسمى دول من بقى ليسا في قلوبهم في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون
fi qulubihim a cikin zukatansu akwai marar da cuta ta munafici fi qulubihim zukatan batta da lahiya zuciyar zuciya in ta maka ce ganin ido bai fa'ida ba eh to a cikin zuciya ke da marar da wata irin cuta da qur'ani ya zo ko ba da wallahu marar da ya kara musu kasan munafiki ko kawari addini yana zama addinin Allah ko zancen Qur'ani ko zancen abin da shahi addini in ana musu shi ku ƙara musu bikin ciki eh da ga zancen Allah ba su ko da ke ba ce ake inda mana hukai sai Allah ya ce Allah sai ga tsaye tashi duniya tashi in dai ka yi zancen Allah to duk wanda su ji masu da gaskiya mana hukai ko kafirai sa tashi tashi suke to kaga ne ce yi ƙulubin warda a cikin a cikin zukatansa akwai cuta ta munafuci da shakkar ƙurani ko ba za da hukun lawa ma ba ya Allah ya ƙara musu ya ta ƙara kan wani hukun azabun alim na zure su azaba nalim alim nalim ko ba wata nim ɗan ƙarami ga ita sama ko kun da duk ƙurani zuwa ya yi zuwa ga bai ma kanu daga cikin don abin da suna ƙaryatawa ne ci gaba وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون wannan hujjin mana kan wannan tun da muka fara a kan mana ko muke to ban zance ne muke ai kun ga mu'mini kun ga an kaɗan ne to kun ga kafiran ma aya jura ce to arna aya ta gani ga suna su an an tsaye da su kaji wai za ƙila lahu idan aka ce musu shi ne ko la tafsidu bil ard kar ku rika ɓanna cikin ƙasa kaiwa in aka ce mana hukai suna aikin ɓanna ko ce kar ku rika ɓanna cikin ƙasa ƙalu hirse a inna ma na hana musulmi mu gyara ne muke mu gyara ne muke dan anan wa lura akwai magana akwai wasu abubuwa koyi in aka ce kar ku yi ɓanna abin da bai kamata ba ka a yi a tsaya a yi aikin kirki sai ta aro gyara da muke haɗa kan jama'a ne ɗaya gyara da suke ce ita ba ɓarna ce an taɓa yin canza canza zamanin jahiliya in an yi sarkin samari ɗaya mata ake ɗauka da samari a rika yawo ana yawo ana kewa da kaka an yi hatsi da gode ya Allah ai kokowa ya duka da dama a lokacin Allah ya kasa yi abin duka wannan gudanar. in an yi magana gyara ne haɗa kan mutane haɗa kan mutane da Allah Allah ke ta yi su ne aka ce eh wai ba ki da lahum la ta bisidu da fi la ta bisidu fil arabi ta koyi wannan cikin kasa kado ce na ma na hada musu da wani ai gyara ne haɗa kan jama'a ne gyara ne kun ga wannan ce ala ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا لا يشعرون ala ma'ana na an ba kika ji saurara ka ya ce ala saurara ka ji wani kika ji shi ne ka yi su isu an yi su ka irin na hunhun wani su su ne masu banna wannan kakkashi su ne masu banna walakin ne ولكن لا يشعرون alhali walakin la shi uruna su ba san banna ce su a ganin su banna ba banna ba ce ka gani ba su sani ba ba su san ba su sani ba jahili murakkabi ake ce mai duk jahili murakkabi bai sani ba kuma bai san ba bai sani ba in ka ce bai sani ba Allah ya koyi faɗa shi ku bai sanin ba jahilin marakkas eh yace kuma وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء hmm, ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون su ne ba duka alamomin mutum ya gani ya diba ya gani yana ciki in yana yi wani abubuwan ɗaya ma shi ne wai za ki da lahu mai idan aka ce musu aminu kai ku yi imani ku ba da gaskiya kama amanan nasu kamar yadda sahabban annabi suka ba da gaskiya ko mummunai suka ba da gaskiya akwai mummunai sun yi imani sun ba da gaskiya to kuma wanda da wanda ku ba da gaskiya ku yi imani kanu sai su ce alu yanzu ma ba da gaskiya kama aminu su fa kamar su wawaye wanda su san ba abin da ake ba su waye ba kansu bai waye ba suna mai sakan wando ba haka ake cewa kan su bai waye ba musamman nan ko mutum sha ta mai hijabi ita bukanta bai waye ba sai dai ta nuna kirar ta ga tuwaye ta nuna kirar ta ga wasa kyankyan ana kallon ta tan- aljanin abin ta yana mata banna Allah kiyaye Allah kiyaye kun ga zuwa da duka shi ana ganin irin wayannan eh kalu sai suka ce a nuni kuma ba da gaskiya kama amana su kwawo ba kamar wawaye da za su bada duk wanda zai sa kayan musulunci a yanzu duk wanda zai tsaya ya aiki na musulunci magana ta musulunci komai na musulunci a yanzu a gurin manahukai shi wawa ne shi kuma bai waye ba kan shi bai waye ba da duniya ba ta ci bai waye ba Ah, haka ne ha'in saka Eh, sai ne ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون ai ba ku sani ba ne in an taba mumini ya kyale kai ya ba da amsa akwai mai ba da amsar wane ne rabbul alamin Allah.
shi zai ba da amsar Yanzu- yanzu yake ta jibril ta goma ba wai jibril da ba shi da gaugawa ya zuba ku akan nashi dubu shi da yanzu da shi a gurin Ish. yanzu shi yake ba da amsar in Allah in an taba musulunci ko an taba annabi ko an taɓa mumuni shi yake ba da amsar in ka da kowane irin taɓa aka yi kowace kuma akwai ta alƙur'ani duk abin da za a yi akwai amsar a cikin alƙur'ani sai dai yau da gobe ramnan mu kawai eh na ce menene ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا bi يعلمون ma'ana na am innahum sufa innahum هم hum sufa su ne wawayen fa wannan da suke cewa ku ne wawayen su ne wawayen eh abu abun hula wuta da su Wow, in ba wauta ba yaya wani Allah yana hudi shi yana hudi ya isa isa ba sufa su ne wawayen ba ku bane walakin la ya'lamun ba su sani ba ko ba san ba su sani ba ci gaba وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون
to da Allah ka lura ka gani nan ka duba gani ba wai zalibul ladina amanu in sun hadu da mutane imani suka yi imani mutane na kwarai karu zai ce amana mu ma mun ba da gaskiya da ku dubi ai abin da kuke faɗi gaskiya ne eh daga sun hadu da ahlus sunna so da kuna gaskiya da abin da kuke faɗi mu dai ban ma iya yi ne kaji wasu mai yi kalu amanna mun ba da gaskiya to ai kaga sun zo gurin ahli sunna sun zo a sun ba da gaskiya su ce sun ba da gaskiya mun yarda da ko abin ai ta yarda da su ba ashe wani abu suke so a bada daga an raba an kare sai su yi za a lauya lashe a tilihim in sun ka- sun kaɗaita da shaɗanninsu shi da ru'a sawo manya-manyansu نعم sun haɗu a can kuma a ƙalu inna ma a kuma قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون ƙalu inna ma a kuma muna tare da ku ban mu tare da ahli sunna inna ma na hannu mustazi'un mu masu musu izgini ne dige zuwa muke mu taɓa su mai dariya su wani abin mai dariya ki ji ba ake samun su haka ba ku zuwa zai to tun da haka ne haka suke so su yi gashi ga ga yana Allahu الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون Allahu yastawzi bihim Allah yana maida musu izgili sai yana musu izgili abinda suke yi kaga ai Allah ba ruwan shi yake maida ba an Allah shi eh, mu'mini yana share guda Allah eh Allah shi yake maida musu izgilin su waya mutuhum yana ƙara su ƙara musu fi dukiya ne him a cikin shishigin su ya amhuna suna kai kawo in suna kamar sun yi galaba ba su yi galaba da komi a kansu abin yake karewa ka gani in suka da cewa أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين wayan wanda muka zana wayan wanda muka zana kun gani ulaiikal lazina اشتروا الضلالة istarau da lalata su ne suka sayi bata
بالهدى guda da shiriya suka ba suka ba da shiriya suka amso bata wannan kasuwanci yaya kuma فما ربحت تجارتهم وما كانوا يهتدي يهت- وما كانوا مهتدين yanzu sun yi riba kuma rabi ya tijaratu mu kasuwanci bai yi ba riba kuma rabi ya tijaratu wa ma kanu muhtadin musulman to ba shiriyu eh fi wannan kaga wayannan ulaiikal ladzina ishtaraw lalata su ne suka sayi bata da shari'a to wannan kasuwanci bai yi ba kuma rabi ya tijaratu ma kanu muhtadin kasuwancin su bai yi ba amfanin komi ko musulman to ba shiriyu adam sun ce ba su shan ka ce baka so a yi tsugunna a tsugunna a gidanka Eh, kare na tsugunna ka ce a huta sha sai da sha suyo biri
أي aka sai da kare aka suyo biri kai da ka ce baka so da kare da biri wa yi tsugunni a gida بري أي biri sai abu ya kara ɓace musu eh eh to a aiki da yi ba a sai da kare a suyo biri to ya ce to daga nan kaga ya zana su sai kawo zai kawo misali ku duba ku ga ayoyin da aka zana wanda wajen na munafukai ne duk munafukai ne za mu tafi da su shine ya taho kan mu ga ya za a yi da su ya za a yi da su mu je ga kwatancin su مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت حوله ذهب الله ل- falamma فلما فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون Mm. masaluhum ka kwatancin su inda mutanen wannan mutanen ha kwatancin su ka masalalazi kyau kada nara kamar wanda ya huda wuta ne eh wannan ma ta ta ma huda hu wuta daga an haska ta a cikin duhu ai haska ce za ta yi to kuma wa in aka kashe fa kaga haske ta ta yi zahaba ta ta yi ذهب الله بنورهم sai Allah ya tahiyar da hasken su wata raka wai bar su fi zulumatin a cikin duhu la bi suruna ba sa hukumi shine masalan kuma kwatance su ka masalan lazi kamar mutum ne ya zo tauka da nara ya hura wuta wutan nan falan ma a za'at da yadda ta haskaka ma haulahu gehen shi duk wuta ta haske to wuf zahaballahu bi nurihim Allah ya tahiyar da hasken wata raka wuhe bar su fi zulumatan a cikin duhu la yabsurun ba sa hukumi ka gani kenan ba su da amfani ko ga addini gashi kamar sun kama da gashi to su kenan sun koma duhu ya ci gaba da cewa sun mun صم بكم عمي فهم لا يرجعون sun mun sun kulunce sun kulunce ba sa jin gaskiya duk gaskiya da za ka wada musu duk gaskiya da za ka wada musu ba su ji duk gaskiya da za ka da ba su ji ka taɓo su kuma ka jewa ya ƙaramin tsakuwa ba sa zuwa ka jewa babban dutse ya zo faɗa kurma ka ji abin da ake in ka shirye shi da ƙaramin dutse ba shi ka jewa mai babban dutse to shan shi ne faɗa ne
مثلا كيف ha?
مثلا a kwarai kuwa da gangan ma shi mai babban dutse ka gani ko sanda ka ji wa mai sanda ka gani ka ce kiran shi ne kake to wannan shan faɗa ne to su ma haka ne Sai daga mai gari.
eh hukumin sun bebance bada bada ba sa ba jin maganar shi hewa wala wala kuli ne wala ba ji ba su iya faɗin ba su jin gaskiya su ko ba su ba da gaskiya Umiyun.
um ashe ne Umiyun.
umirin sun makabce ba su ga gaskiye ko ka nuna musu gaskiye ba su ganin ta a ka ɗauko ɗan yatsa ka ka nuna mai ka nuna ma kawo ka ɗora mai kusa bakaji ya sani sai bai gani Ba ka- ka ka ba aka ce wani aka ɗota ka ɗora wata hannu ta kasa ta sha wa mutum Allah ke yi wace ka gani sun makarce ba su ga gaskiye ga gaskiyar hili da hili ba su gani kai saboda Allah Allah yana faɗa manzon Allah yana faɗa in ba irin wannan ba waye zai ce bai aiki da wannan sun mun hukun ummi in ba wannan ba ba gani ba in ba an kudin ce ba an bai ban ce wannan kowa ya kila ka aiki ka yarda to ba su yarda ba sun kurumce sun bai ban ce sun makarce ba sai Allah ya kiyaye eh zuciya ta makarce ganin da bai fa'ida ba kuma wannan irin turmuzi da kake gani iya- idan idan ya tsana ce ya tsana ya gan kashi a kimsa take ya wannan ta yara da suke wasa ya kufe idan irin wannan ne tana ganin ka ta ganin ka to ba su ga gaskiya kai ta faɗi a wuri ba su gani Allah kiyaye aure
فهم لا يرجعون ai su ba sa komawa su yi imani su komo su yi imani su ba da gaskiya shine ba sa yi kawai sai hakuri sai sai aure kuma أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق
au ka sai don ko kamar gizagizai ne ko girgije ko hadiri muna sana'i daga sama inda hadiri ya taso fi zulmatun duhu wani hadiri in ya fito a ka gani duhu ya gama duhu ba ƙirƙirar duhu wa ra'adu ga ra'adu kuma kwaran kwasi har na sa tita ce wa barkun da warka kuma yana walak in yi walak din sai an zama can ka je ruhun hmm ka ji ba to in sun ji haka a lokacin da wai kuma kowa imani ya tashi imani amma wani banza da basiyar raba ya ji aluna ne يجعلون أصابعهم في آذانهم suna sanya ‘yan yatsotsinsu cikin kunnuwansu su liƙe kunnuwan waini minar ne من الصواعق حذر الموت saboda wannan tsawai hadar da mautu don tsoron mutuwa ce eh hadar da mautu don tsoron mutuwa to wannan والله محيط
sanin بالكافرين ilimin Allah ya kewaye da dukkan kafin abin da suke shin kaji wai tsoron mutuwa suke liƙe kunnan kuma sai ka zana astan da firin layi kaji Oh.
astaghfarin ma ba iya ba eh Ita ma ka lura ka ta lura ka gani in a kana cikin wasu mutanen a yi kwaran kwatsan ta yi kara sosai ha a jiddumi ka gani ka sana an sun ga firin layi don wani an sun ga firin layi wai a sun ga firin layi ba a yi wani ba a je ba koya kuma ci ana son imani kuma ci ana son aljanna aljanna haka nan kawai don ka ji an ce a wanda ya wanda ya sa- ya karanta kulwallahu uku kamar ƙura'ani
sulusul Qur'ani.
eh shi ke nan ka zo karanta ƙura'ani uku ka yi ka zo kwanta eh wai Allah ba wa wayo ba wato in mun ji haka nan ne eh ai ba kowa ba za ba da ba sai mutumin kirki ba kawai kowa ya zo shi ba a bashi ko na tarkace a bashi ba sai an gaba zuciya ha sai an ga zuciya in boka zo ya karanta wa boka a to ka san ai bai yarda ba eh kuma yanzu ai alisa aka yi da boka yi da tsubu ko ba gama kai ba ake yanzu kai ka ba da ne in baka eh ba ni itatuwa ni ko in baka ayoyi Allah kiyaye ya ci gaba da cewa يكاد البرق يخطف أبصارهم
kaga wani kila wannan ta kusa ta fauce in an yi baka gani ta fauce gani eh ta kusa ta fauce ganin su kullama كلما أضاع لهم مشوا فيه waiza وإذا أظلم عليهم lau قاموا sha Allah ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم Hmm.
إن الله على كل شيء قدير
ya ce ya kada na faru wai babu ta kada wani guri
تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا ba shi ne nake kan أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن sai aka huta Na'am.
wannan yayi ina masu nahau da ke masu nahau Allah shiga ta ba.
wannan yayi Na'am.
ba ta zawa da ta masu kira'a kuma wataran ba ta zawa da ta nan gurin A tana zama mana.
ya kada albarku walikiya ta kusa ya hatibu ta fauce absaruhum maganansu kullum ma ata lahum mashawfihi ko da aka yi haske sai su tafi wajen hasken wai za da lama alaihim kamu a kai duhu gare su sai su tsaya to walau sha Allah da Allah ya so la zahaba bi sam'ihim da ta da mijiyansu wa absaruhum da maganansu inna Allah ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne a bisa dukkan abu Eh, in suka samu in aka ɗauko wani abu da suke jin daɗi in suka ke son daɗi aka faɗi wata magana wadda take ta jin daɗi Na'am.
to da haka manyan ra'ana aka ne ake kirki amma daga an faɗi wani abu wanda ya saba musu to fa sai rikici sai faɗa an ce a ai a yi suna a yi aikin kirki a yi walima a suna a yi sadaka a yanka a yi wannan a yi su- sai ce ba ka ji addini Sota.
to ya ce taron suna hawa bakin haram ne taron mutuwa sadaka bai da kyau haram ne amma ana sadaka Yawwa.
sadaka ana yi duk abin da za ka iya kawa ma'aikinka ko ɗan uwanka ka mishi amma a taru bai yi da kyau haram ne to ya kaji ba kaji ba ba kaji ba kaji wai wannan wai ba kyau kuma sadaka za a ce bata da kyau an juya ba Ai ba haka ka ce.
tun an juya ba to kaga tun lokacin da ake wannan abin da ake sadaka ba ce ba da da kyau sadaka tana da kyau Ka- a kan mutum kan mutum ya kwana biyu bai yi wa iyayen shi ba sadaka ko wani ɗan uwan shi ko ɗan shi wanda ya rasu ya yi kwana biyu bai- bai yi ba sadaka bai yi wa ba kyau tunda ai da ya yarda ba mutum ya yarda uwar shi da rai ko uban shi da rai ya kwana biyu bai kame ba abinci ya yi shi ku shi ke bashi shi ke bashi abincin ko kwana biyu bai kame ta ba uwar kwana uku bai kame me za ta ci batta da wani mai bata ba ya yi haka nan to haka ne yadda mutum zai yi kwana biyu uku bai wa ba iyayen shi addu'a bai musu ba sadaka bai musu ba addu'a kun ga hadarin da ke da ku amma kun ga mutane ko menene juyawa ce ake yaya ake wani ya ce ba a yi a ba ba a yi ba ana yi juyawa ce juya mu hankali ne wanda eh, wanda- wanda bai gane ba sai a hukan zancen su Hmm. Allah kiyaye ci gaba يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون
muka zancen imani da fari abinda muka zance can harko ko kuma Mm.
wani juyi ne za a yi Na'am.
eh juyi ne za a yi daga nan ka ji ko a da fara ai zancen mu harafi muka yi ko Na'am.
bayan harafi ne muka yi littahi Mm, Qur'an.
littahin qur'ani bayan qur'ani sai muka yi ne Mu'mine.
mumune zancen mumune bayan mumune sai muka yi zancen wa Shefero.
ya Kefero.
sai muka yi zancen kafirai bayan kafirai fa sai muka yi daga sanar tun daga aya ta bakwai muke tafiya da munafukai muke tafiya har muka je ashirin ina munafiquna akwai wurin can da ba إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا
inna almunafiqun kaga wannan munafikan wanda muke zance suna da rakil asfal gadal gadal masiba ta wuta kasan kasa nan za su su kasan kasan wannan kaji to kenan ka gani sun halaka eh ha ta wannan suratul munafiqun suratul munafiqun
إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله Mm, والله يعلم إنك لرسوله mm.
والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون Baba sama sama mu wuce.
إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله Annabi sallallahu alaihi wasallama Sallallahu idan wannan munafukan da muke alaihi zance sauti malam daga sautin ka.
annabi Yawwa.
sallallahu alaihi wasallama Eh.
idza zaka almunafiqun idan munafikai suka zo maka suka ce a dalilin mu kai ma aikin Allah ne kai shuwa eh shi kan daga cewa hmm ashe kaga ba yanzu ba aiki ne ba in naka da rasulullah kai ma aikin Allah ne hmm hmm. to wallahi ya alama naka da rasulullah ai Allah ya san kai ma aikin nan shi su su suna haka ko to Allah ya sani sun والله يشهد إن المنافقين لكاذبون Allah ya ce da ya sani munafukai ƙarya suke a zuciyarsu ba su yarda ba da Allah ba su yarda ba duk wanda kaga bai kula ba da addini bai yarda ba da Allah duk wanda kaga an ce ya karatu ya san addini ya san yadda zai bauta wa ubangiji shi da kyau ya kiya kuma ya ce maka shi ya yarda da addini bar sai zai kai idariya kawai eh kyale shi ko kawai kabbara hudu Allah ya kiyaye اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله sun kama sunnatin garkuwa garkuwarsu kuma kalmar shahada la ilaha illallah muhammadur rasulullah ita ce garkuwa ba a taba su ba a ce ka kashe mumuni ya ce la ilaha illallah ba sai mun shi ba za a ware Eh, sai mun shi za a ware kashe mutum yana la ilaha illallah kashe shi za a ce shi kwa shi la ilaha illallah a baki take wai ya ci gaba da cewa جنة فصدوا عن سبيل الله kama kalmar ne jinnatin garkuwa ce ta ba a taba su ba ba ta wata ila ila illa ko me yake ba a taba shi sun kama garkuwa sun rike kuma ya su daga kasan shirka cuta Allah kiyaye kuma ba إنهم ساء ما كانوا يعملون wannan aikin amaluhum haza wannan aikin nasu sa'a ya mugunta bai da kyau bai da kyau ko karam shekare ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون abin da yasa sun ba da gaskiya kuma sun kafirce kuma an yi yanki shine an rike zukatansa alhali su ba su sani ba je ka dai da saura
وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم mutane ne wanda suke wani masu daraja ba ka gan su da ka gan su a jikin su sai baka mamaki da sutura su da zaman da komai su sai baka mamaki in ka gan su kaga ba na Allah ba rak kaga na Allah Mm, ya duk abu ha- wannan har ya tsaye da suke mu kamar sunna ni kuri ko akwai in ka gan sai ka rantse ka ce sunna a da sunna ne a shi shi kuma da koyi abin da yake ne an ka gan su shi ne ake faɗa annabawa abin Mm.
وإن يقولوا تسمع لقولهم in suna faɗa sai ka ji magana su dai tattar tattar da tayya
كأنهم خشب مسندة sai ka ce magini ne yake jera a zaro يحسبون كل صيحة عليهم amma suna zaton kowace tsama tun da sun san jibril yanzu ya daga wani suna هم العدو فاذرهم annabi kyale su wannan makiya ne fa zuru sai dai kai hankali da su kawai قاتلهم الله أن Allah ya يوفكون tsine musu albarka kai fa sirfuna an da'ati ya suke gocewa bar a koma can bar su haka nan kaje na kara da ran ba to yanzu mun zo aya 20 mun zana wa'annan uku aya 20 ce zaka diba kana ji ko Na'am.
a nan sai kuma aka kirayi dukkan da mumunan da kafiran da manahukan da wani fasiki ma akwai fasikai da fasiki dukkan su kuma za mu kiraye su magana za Allah ya ce musu dukkan nan wa'annan ne kuma daga nan fa aya 20 ku lura da wannan hawa hawa ne fa daki daki kowane da nashi je ka يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون Mm. ya ayyuhan nasu kashi ba su ya ayyuhan lazina amanu ba su ya ayyuhan lazina kafaru ita ba hudu wayan nan sai ce ya ayyuhan nasu ya ku mutane kowa da kowa kuma ubudu rabbakum ku bauta wa ubangijinku wa ma halakatul jinna wal insa illa liya'budun ba ma halicci mutum da aljanna sai dai don su bauta maza maza da aljanna da kowanne maza ku bauta wa ubangijinku to in an ce ku bauta wa ubangijinku to wani ubangijin kafirai da yan bokan su a shi an ce a bauta wa ubangiji su ba ba da ubangijinsu ba a an raba ya ka ce ne الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون to wanda bai ba halitta sai ya ja baya ce "Ah, mu halitta ba mu muka yi Eh, eh, ya ja baya eh o duk wanda ba ya ba halitta ya kaga ya ja baya ne aka bar wa Allah a lokacin an bar wa Allah duka kuma eh Allah zai halaka kuma wanda ya halice ku wanda ya halice ku shi za ku bautawa kuma wanda zina min qablikum suka halici kuma wanda yake min qablikum tun gabaninku ku akwai halitta da yawa ta wuce an yi halitta da yawa ta wuce min kabila ku bila Allah ku tattaku ni ko kwaji tsoron Allah duka kenan jama'a fa da zuma ke duka kowa da kowa fa shi aka ce ne kuma Allah zai الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء ci gaba وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون ɗan mutum bai bai imani da nan har abada bai ya kyale shi ya kyale shi ku duba ku gani Allah zai ja'ala kuma al'arrab yace farashin wanda ya sanya muku kasashen huɗe ita wannan ƙasar tamu ta dutse ku duba ku ganta da wasu tahuna aka naka aka yi ran wanda da wasu tahuna aka yi kuma dubi duwatsu ka ga bawashi bawashi da wata talama aka zuba shi duwa ga ne har da kama har da raba-raba ba har da raba-raba inda rabin nan wannan inda aka kasar kuma duba ga ne yadda aka shimfiɗa ta an shimfiɗa ta gata kuma ana hawanta ana taya komi kana abin da kake takawa sai ka tafi kawar ka bata karewa ana sa mala'ika yana sha hima kawai takalmi ake na mota an gatsiyar hanya huji aiki Kwarai kuwa.
yau da gobe huji aiki ba kamar ba a kula da kasar da mutunan da an zo na don tafiya da takomo cinya
Na lashe ba.
da ta cinye ha?
Gaskiya.
da ta cinye Gaskiya walakari.
gigilgil Allah. Allahu akbar.
duba ga muka aka shimfiɗa ƙasar aka mata hawa-hawa kuma aka aka sanya jijiya a cikinta ruwa aka sanya ko'ina yana yawo ko'ina yana yawo in aka ga dama in aka ce kumfe kuna yadda zama kunu Eh, mun zai ta zama kunu yanzu ake nuna ta kunu to ka duba gani ba aka kyale mu ba haka nan muna samanta ha? ba ta riba dole zuwa da mu kasar duba gani wai ita kare a nan za ka yi tunanin tukon don tunanin mu duka mu iya kare shi a nan a kasar wannan sai mu je sama wa sama bina'an sama ga ta gini duba gar gini ga ta rumha ce rumha ce babu gimshiki babu gimshiki ba mai gimshiki ba ce ga ta a tsaye kawai duba gani kuma baka ga bakinta bakin idan ganin ka kawai kuma samanta har da baka san nutsa hanta baki inda take kaga runwa mu al'adar mu runwa sai mun sa gimshikai to ita na gimshikin babu gimshikin ta makka ma ya wani ya ce sai wani ake he mala'ika Ish, wasu ruhuna ne aka yi bakin masallacin a lokacin an taɓa kwanta ga duk sai su rige nan wajen sun kai wajen istashon daga nan dinnan wajen duka sun kai sun rihe a lokaci ɗin an taɓa kwantar kuma ana so a yayi daga an taɓa yadda ya buɗe shi ne wani bawan Allah wani cewa ne sai ce ka wani aiki sai mala'ika in ba mala'ika ba zai tattara wani a lokaci guda aka ce ba mala'ika ba ne mutum ne ɗan adam ɗan uwanka Allah ya musu Allah ya to ba ga ita saman wannan tukun sai ka hau jirgi za ka gode wa Allah ya yi sama da kai ya yi sama da kai ya yi sama da kai sai ya je kafa dubu talatin da biyar a ƙasa da ƙasa da sama da shuɗi in ka tafi ƙasa shuɗi ce in ka da shuɗi ko da shuɗi in ka taɓa mutum ya kyale lahira hannu rai akwai wani rai akwai wani a a akwai wani kayi nan kuduwa gani kuma duk cikin su mai ne wuta kaɗan ta kama shi ke nan ba ku duka ba wasu ma da na'a yan musamman na gini wani zana minar sama'i ma'an ya sabakar ruwa daga sama kudin kudin ruwa ya sauko ba a kashe da shi mana samarati ya wuta mu da ɗaya itatuwa duk wanda muke so da ka kai hatsinka ka ɗauki hatsinka a gurin ma ko a yi kwaje ka ta shi ka shibka wani za ka je ɗauka ka je da samu da motoci mala ɗaya da samu in wani ya ɗauka ka sai ya masa ta kuma ba kai ba kai ba ruwan kana barci aka ba da ruwan kuma da wajen shibka ku lura ko ka zuba hatsi daga tsaye haka hatsin aka aika mala'ika da ya tsoro da shi yau ne ta dushe ɗaukan sama ya tashi girma da Allah ya kyale bai aiko mala'ika ƙasa da hatsin ƙasa zai tattahiya ƙasa zai tattahiya ba amfani amma wannan in ka lura ka buɗe wa sabon shuka aka bincika ta gani don ka yi tsoron Allah sai ga an mai haka an dan kuso shi annan kusa ta sama da aka ku daga kawo na irin wani abubuwan kuɗa ga hikima ta Allah.
Allah aya ce ma.
A- Aya ce amma mutane ba su kula su bi ba. Sai an ji aka dai gona an an shuka kwana ɗaya biyu ka bincika ka tona ka tona ka gani ka ga yadda aka ji a malakai suka yi aiki. Ha? Amin. Ka zuwa gani. Ya kamata mu yi tunani. Wani abubuwan da kashe ka gani. Wannan wasu ba ar da ƙasa sama ga ta nan da na an ginin wannan ba kuma aka hutun ma da tsiyan itatuwa hannun tsiyan itatuwa ta duk wannan wa kyauta kyauta Allah ya ba mu rizika arziki ne gare mu kyauta an ba mu kawai akan haka da ya ce to wani zala mana sama ima'an ya kwalita da mana sama رزقا لكم na tun sa ko فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون ƙarin sun aye ƙa'idocin ayal aka ce to wa amma galgadi ba ka mummu su a nuna da wa aiki ya yi fa ya yi fa nasu da an nasu din nan da mu ake gaba ɗaya wa sai ka ta yadda wannan ɗin ka taɓa da shi ga ƙa'idocin ayal ta biyu ha aka ce wala tajalu lillahi wala taj'alu la- eh, lillahi andada Na'am.
har ku sanya iyayen gida ga Allah wasu iyayen gida wasu abin wa bauta ba Allah ba kar ku sanya alhali ko antum ne ta'lamu alhali ku kun san haka ne kowane ne komin tsayin shi ya san ba shi daidai kan shi Eh, duk matsayin da zai na duniya ya san ba shi daidai kan shi ya san da wanda ya yi shi to a tsaye muna ta lokaci ne amma ku a tsakkan tsakkan alarama abinda muka yi daidai Allah ba mu da abinda muka yi kuskure Allah ya yi mana ai Allah su kamu da imani amin Allah ya kamu zaman lahiya Allah ba mu iko yin karatuka amin da ya amma da maza da mata amin akan karatun wannan Allah taimaka masu taimakawa kuma Allah su ma taimake su amin اللهم ارزقنا لنا الايمان آمين.
وزينه في قلوبنا amin وكفى الينا الكفر والفسوق والعصيان amin واجعلنا من الراشدين amin اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا الا غفرته amin ولا عيبا الا استرته amin ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قرأتها برحمتك يا أرحم الراحمين amin يا حي يا قيوم يا ذا آمين.
الجلال والإكرام آمين.
لا إلهنا وإله كل شيء إله واحد لا إله إلا أنت يا رب العالمين amin ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار amin سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم amin